وعلى المنفقة وعلى المسبحة متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لن تمسوهن أو لن تفرضوا لهن فريضة babu laifi a gare ku ku mazaje in tsallabtumin nisa'a idan ku saki mataye malanta musu hunna in ba ku je musu ba ma'ana kun kefe da su kun sadu da su au tafidu na hunna fadilatan ko kuma ba ku yanka musu wato sadaki gare su ba to wannan duk babu laifi gare ku idan kun sake su a cikin wannan hali ai la ta da'ata alaikum bil talaqi zaman adamul masisi wal fard ma'ana babu laifi a gare ku wato cikin yin saki wato a cikin rashin ka saki mace a auren da ka aure ta a halin baka take ta ba ko kuma baka yanka mata sadaki ba shine Allah ya ce wa mutiuhunna ai ƙuɗuhunna ma yi tamatta'ana bihi ku ba su abinda za su ɗan ji daɗi da shi shi ne ku samu wani abu na mutu'a wanda za su ji daɗi da shi idan kun sake su ku ba su alal musi'i ai alganiyi minkun ƙadurhu wanda yake mawadaci daga cikinku wato gwargwadonsa ya tabbata gare shi gwargwadon abin da zai bawa ita mace na mutu'a abin da za ta ji daɗi da shi wa adal muktiri ai abdayyukun rizki kadaruhu shi ma wanda ya zamo bashi da shi wanda ya zamo wato musir ne wanda ya zamo talaka ne shi ma gurgudu ya gurgudansa ya tabbata gare shi yawa ba wai sai kowa zai yi gurgudansa ne yafidu annahu la nazara ila qadar zawjati wannan yana nunawa zuwa cewa babu wani gwargwado a kan shi alkadarin macen ba wai alkadarin macen za a duba ba a ga wannan aini wannan kafetacciya ce abin da ya dace a ba ta saboda an sake ta kaza ya ba ta a'a kawai alal musi kaduruhu wa alal muktari kaduruhu gwargwadon ikon ka kai ne hali gwargwadon ikon ka kai ma wanda banka da shi gwargwadon ikon ka in kana da shi Allah dai ya ce wa mafi uhunna abin da za su ji daɗi da shi sai ka duba irin arzikin ka sake ta kun da ba mamaki kuna da 'ya'ya da ita ko ya zama kuma ka sake ta kana da wani gida da ko ka dan bata a'a kana da wani gida a wani gari wanda za a dinga haya tana samun alheri dan ko ka bata ko wani jari sai ka bata wanda za ta dan ji daɗi yawa za ta dan mai da gurbin wannan wato raɗaɗi na rabuwar da aka yi da ita mata'an bil ma'rufi wato jin daɗi ko matuƙun na mata'an ku jiyar da su daɗi wato jin daɗi bil ma'arufi wanda aka sani sanannen shari'an a shari'a na mahaɗan wato wannan abin tabbatarwa ne Allah ya tabbatar da shi alal musulina akan wanda suke wato musulina wanda su masu kyautatawa shi yasa malamai wato suka yi saɓani gurin shi muta'a wato shi ne wannan abu da ake ba wa mace mutsallaka idan an sake ta wanda za ta ji daɗi da shi shi na daga cikin malamai kamar imamu shafi'i shi a gurinsa ya ce wajibi ne a gurinsa abin da ya sa ya ce wajibi ne saboda faɗin allah da yake cewa haƙƙan alal muhsinina saboda ga shi a gurinsa ya wajabta wannan shi a gurinsa in dai ka saki mace to dole ne sai an samu wani abu na a samu wani abu na kyauta wanda za ta ji daɗi da shi na mutunci a ɗauka a bata yawwa to shi ne matafiyarsa shi kuma wasu ko malaman suka tafi akan cewa wato ihsani ne kamar shi imam malik saboda faɗinsa da yake cewa alal muhsinina yawwa shi sai tafi cewa da Allah ya ce hakan alal muhsinina cewa muhsinina din nan shi nuna cewa ihsani ne kaga cewa kenan kamar kuma ya tafi akan cewa shi wato mustahabbi ne yawa mustahabbi ne kyautatawa ne gudun wanda suke masu kyauta kyautatawa ita macen idan an saki ta a bata wani abu wanda za ta ji daɗi da shi na'am muje
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
wa in sallaktumu min qabla an tamassuhunna idan kuka sake su tun kafin ya zama kun tara da su wa qad farḍtum lahunna faridatan gashi kuma haƙiƙa kun yanka musu sadaki ka yanka mata sadaki an dau an aure ta sai kuma ka zo ka sake ta Allah ya ce fa nistu ma farabtum yajibu lahunna adan abin da ya wajaba da ga matan shine rabin abin da kuka yanka musu na sadaki alal da dalili ka ce dubu ɗari ka yanka za ka bata shikenan sai kuma ka sake ta tun kafin ta tare to shikenan sai ka ɗauki dubu hamsin rabin wannan abin da ka yanka mata ɗin ka bata wayar ju'ula kumun nusu ku ko mazajin sai rabi sai ya dawo gurinku illa ai lakin ayya akuna ay zaujatu sai dai idan su wato matayen sun yafi auya afuwan lazibi ya jihi bukudatun nikahi ko kuma wanda kullum auren akadin auren yake hannunsa shi ya ce ya yafi shi ne nan ya ce wa huwa zauji shi ne mijin fayyar turku lahal kulla shi mijin idan ya ga dama bayan gashi ya auri ta bata tare bai sake ta to shi nan wasu daga cikin malamai suka ce a nan wajen ana nufin shi mijin zai iya cewa to shi ke nake je na ba muke sadakin ki rike sadakin da baki ɗaya babu komai yawwa yaban mata ka bi mata alheri yayi mutunci wa an ibn abbas alwaliyu daga abdullahi dan abbas kuma shi kuma yace a'a allazi bi yadi qudatun nikahi wanda kullun auren yake hannunsa yace shi kuma waliyi kenan idza kanar mahduratan fala harata fi zalika shi waliyin ne in ya ga dama zai ci tushi kiran to ya yafe wa an ta'afu aqrabu littaqawai ku yi lafiyar tushi ne ku kusanci da tsoron Allah wala tansahul fadla bainakum kada ku manta irin kyautatawa da yake tsakaninku ai an ya tafaddala ba'dukum ala ba'din kada shashi ya zamo yayi wato yayi wato yayi fifiko akan shashi inna allaha bima ta'maluna basir hakika ubangiji mai gani ne da abin da da abin da kuke aikatawa kaga nan wajen wato shi shi musulunci da'iman musulunci yana son ihsani musulunci yana son kyautatawa kaga anan wajen ga ta dai mace ce ka sake ta ka rabu da ita amma ubangiji tabaraka wata'ala sai sanya wani abu da za ka yi mata saboda ihsani yawwa har ma yake cewa wala tansa wal fadla bainahu kada ku manta irin kyautatawa da irin soyayya da irin mutunci da yake tsakaninku idan ka sake ta yawwa to kaga gashi an rabu din amma musulunci yace to kar amanta da wannan yawwa kaga sai aka samu wani abu na alheri wani abu na kyautatawa sai ka bata wanda kuma a yanzu wani abu da yake faruwa yanzu mafi aksari zaga idan an yi saki ba irin wannan abu yawa an manta ma da zancen mutu a yawancin an yi sakin sai ga kacakaca ake yi a rabu to musulunci bai ce haka ba yawa idan kuna tare da mace ya zamo rabuwa ta zo to a rabu ta mutunci wa mutunna yawa ka samu wani abu wanda za ta ji daɗi wani abu wata kyauta sai ka bata gwargwadon ƙarfinka idan kai mai ƙarfi ne kana da hali kana da kuɗi in ma wata katuwar dafa za ka so gaba da gaske cikin ringa shi a dinga miki hanya haya ta dinga dan samu abin da za ki dinga cin abinci ko kuma ala da kana da wani gida a Lagos ko Abuja kai mai hali ne sai ka siya mata sai ka bata ko kuma kai almajiri ne gurgurdan ikon ka dai za ka yi mata ko ka dauki wani dan jari sai ka bata na'am
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين hafizu ala salawati was salatul wusta ku kiyaye kan yin salloli biyar da a da'iha fi auqatiha shine ta hanyar ba da su sallolin a lokutansu a kiyaye kaga don wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala don ya nuna mahimmancin sallah a tsatsakin inda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake magana akan aure ga yadda za a yi in za a yi tsaki ga yadda za a yi ubangiji sai shigo da maganar sallah wa dan kamar wai a nuna muku cewa wannan abu ko da rabuwar ta faru da kai alherin da za ka yi mata ita kuma da zafi da ke ji cewa an rabu to din inda sallah sallah ita ce wadda za ta shiga kuma ita zuciya ta nufi kowa ya ba da haƙƙinsa zuciya kuma ta sanyi ba za a samu kuma kowa ya ta'adda ba ita sallah kamar haka ne ku tsaya kan salloli biyar wasu salatul wusta musamman as salatul wusta yawwa sallah wadda take mafificiya nan malamai sun yi sabani kan cewa wata sallah ce as-salatul wusta wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ai salatul asari sallar la'asar ce aw subh ko kuma sallar asubahi aw zuhur ko kuma azhur ai gaira ha ko kuma waninta duk wannan maganganu ne na malamai ko wanda kuma akwai hujjojinsu da suka tafi akan ta wasu sun ce sun tafi akan cewa sallar la'asar ce saboda wato ita saboda ita sallar la'asar saboda hadisi da suka zo a kanta tana da cikin saboda hadisi ke cewa allafi tafutu salatul asari faka annama wutira ahluhu wa maluhu wanda sallar la'asar take tsere masa kamar ya rasa ahalin yayi asara ahalinsa ne da dukiyarsa kuma saboda irin abin da ya zo ga sai da Aisha a cikin musafinta take karatu da shi take cewa hafizu ala salawati was salatul wusta salatul asr wanda sanda ana rubuta mata alqur'anin ta ma tace wa shi katibin nata idan ka zo wajen hafizu ala salawati to ka sanar da ni da ya zo wajen sai taimo shi ta ka rubuta hafizu ala salawati was salatul wusta salatul asr wa qumu lillahi qanitina ita haka yake a cikin musafinta amma fa ba za ka yi karatu da shi ba yanzu ya ba ka yi karatu da wannan kira'ar ba yawa to ita haka take abin nan to sai wasu ka tafi cewa akan cewa kamar bayanin as-salatul mustaqim take yi shi za ki cewa salatul asri wasu kuma suka tafi wato kuma sun tafi akan cewa hadisin da nasu na Umar na wanda sanda ana handar shugaba yake cewa shagaluna an salatul wusta an salatul asri sun shagaltar da mu gabarin sallar la'asar ita ce salatul wusta duk wannan matafiya ce da su tafi akan cewa sallar la'asar ce wasu kuma su tafi a akan cewa asubahi ce wasu kuma suka ce a zuhur ce saboda ita a zuhur ita ce farkon sallar da aka fara yi to Allahu alamu ne wa qumu lillahi qaniti ay wa qumu lillahi fi salati qaniti ku tsaya a cikin sallah ku tsaya ga ubangiji a cikin sallah qaniti ne kuna masu kaskan da kai ga ubangiji na'am
فإذا لنوا تبعنا فإذا أنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
فإن خفتم idan kuna shayi min aduwin daga maki ausailin ausubi'in ko kuma zubar ruwa ko kuma irin ko dabba ta daji farijalan ai jam'u rajilin ai mushatan sallu ma'ana ku yi sallah kuna cikin halin tafi yawa kuna cikin halin sha'anin yaƙi ko kuna cikin halin tsoro shikenan sai ku yi sallah kuna tafi auru ku bana ko kuma ku yi ta kuna kan abin hawa ai kaifa ma amkana duk yadda yayi sai ku yi sallar haka mustaqbil qibla kuna masu fuskantar alqibla au gaire ha ko kuma wani alqibla wa yuni da ruku'i wa sujudi ana ima'i da ruku'i da sujjada ka gani kamar da ya inganta daga shugaba sallallahu alaihi wasallama a salatul hauti da aka yi yawa saboda ka ba dai cikin wani mai yanayi da mutum zai shiga in dai da hissinsa da hankalinsa a ce an ɗauke masa yin sallah yawa gashi a cikin yaƙi ne amma lokacin yayi sai a yi ta dai a cikin haka din kamar yadda aka sani a cikin sunna shine za a raba za a raba su jama'a guda biyu wasu su fuskanci makiya wasu kuma su zo nan suna yin sallah yawa duk an kawo yadda kafiyar sallah yake a cikin ahadisu wanda akwai kafiyoyi da yawa wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce in ma hakan da yi ba to ayi sallar ata ana cikin halin tafiya in kan misali in yaki ne yawa ku akan abun hawa ana yi amma ana cikin yin sallah fa iza amintum min al khawfi idan ya zama kun aminta daga maki fa zkurullaha ay sallu ma'ana ku yi sallah kama allamukum ma lan takunu ta'lamun ai kwatancin yadda ya sanar da ku malan ta kunu ta alamuna abin da ba ku sani ba ma'ana ku yi sallah irin yadda aka sanar da ku sallah yawa yadda take yadda aka nuna muku haka za ku yi ta ita sallah ina shugaba ki ta sallu kamar ra'aytu mu yi usalli ku yi sallah kamar yadda aka sanar da kamar yadda kuka ina yin sallah shine yace qabla ta'alimihi min fara'idaha wa wuqiha wal kafu bi ma'ana muslu وما موصولة أو مصدرية نعم والذين يتوفون منكم
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول والأنصار فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم wa'annan wanda suka mutu suka mutu daga cikin ku wayazaruna azwajan suka mutu kuma suka ban matayensu to falyusu wasiyatan si wasici si wasici a gare su la azwajihim ga su matayensu su mazajen yawa su yi masu wasici ga matayensu wayudu hunna mata'an su ba su mata mata'an bihi minan nafaqati wal kiswati su ba su abin da za su ji daɗi da shi na nafaqa na dawainiyarsu na sha'anin dawainiyarsu ila tamamul hauli har zuwa cikin shekara daya min mautihin daga mutuwarsu alwajiba alayhinna tarabbusuhu wanda dakon sai wajaba akan su gaira ikhrajin ai halin wa gairu mukhrijatin min maskanihinna ba ababan fitarwa daga gidajensu ba su matan fa in kharajna idan suka fita bi anfusihinna da kawunan su fala junaha alaikum to babu laifi gare ku ya auliya ul mayyiti ya ku inda suke majibancin su mamacin babu laifi gare ku fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin cikin abin da suka aikata a cikin kawunan su min ma'arufin na abin da yake sananne ne shar'an a shari'a ka tazoyi ne kamar yin ado wa tarkil ihdadi da barin domoso wa ra'in nafaqati da kuma yanke wadda wainiyar su an ha ga barin ta wallahu abuzun fi mulki Allah gwani ne a cikin mulkin sa hakimun mabuwayi ne a cikin mulkin sa hakimun kuma gwani ne fi sun'ihi a cikin a cikin aikin sa wal wasiyatul mazkura ita wasiya nan da aka ambata wanda za su yi wasiya ga su matayen nasu shine yace mansuhatin bi ayatul mirasi kuma shi kenan an yi nusuhata an shafe hukuncin da ayar gado wata rabbusul hauli da kuma dafin shekara da za su yi su zauna har shekara daya shi ba wannan an shafe hukuncin sa da ayata arba'ata ashurun wa ashara da ayar da muka karanta a baya wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna arba'atu ashirin wa ashara wanda su za su zauna su almutawafa kenan wanda aka almutawafa wanda mudadan suka mutu za su zauna za su wata hudu da kwana goma na wasu kuna sabit laha amma mazauni ya tabbata gare ta za a bata mazauni inda shafi'i rahimahullahu abun imam shafi'i Allah ji ansa
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين yake cewa mata'un bil ma'rufi wani wato kyauta wadda wato da za a ba da ita bil ma'rufi wato sananniya da kadar imkani gurgudun iko abinda za su ji daɗi da shi ya tabbata a kan su mazaje lilmutsallakati ga mata waɗanda suka sabuku ababen saki haƙƙan wannan abin tabbatarwa ne alal muttaqi na laha akan wanda suka mashi tsoron ubangiji na nan wajen ya ce karrarahu ilaya ummal mamsusata aidan izil ayatu sabiqatu fi ghayriha ya maimaita shi ne akan zancen mutuadi abinda za a ba shi mutallaka saboda ya gami macen wanda ya zamo an take ta an tare da ita domin ita waccan ayar da ta wuce ta tabbata ne a waccan ba a cikin wadda take wadda ya zamo an tabe ta ba shine ce kazalika kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda ubangiji ya bayyana ya bayyana muku abin da aka ambata yi bayyana lakum ayati Allah yake bayyana muku da ayoyinsa la'allakum ta'qiluna ku ko cewa ku za ku hankalta ta tadabbaruna ku dinga tadabburi a cikin ayoyin ubangiji na'am
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون alam tara ila allazina kharaju min diyarihim ya rasulullah yanzu baka sani ba ai zuwa wa'annan kharaju da suka fita min diyarihim daga gidajensu wa kulufun alhalin ga su dubbannai ne ai arba'ata aw samaniyata aw asharata aw salasuna aw arba'una aw sab'una alfan sabanin malamai ko mutum dubu hudu ko dubu takwas ko dubu goma ko talatin ko saba'in ko dubu arba'in hadar mauti a halin sun fita don tsoron mutuwa wa hum qaumun min bani isra'ila wannan wasu jama'a ne daga cikin banu isra'ila wa qa'un bi baladihim wadda qa'un annoba ta sauka a cikin garinsu saboda haka sai suka fita suka bar garin faƙala lahumullahu mutu ubangi tabaraka wa ta'ala sai ce musu mutu dukkan mutu famatu sai suka mutu summa ahyahum ba'da samaniyata ayyami sannan bayan ce bayan kwanaki takwas sai ubangiji ya rayar da su aw aksara ko mafi yawa daga haka bi du'a nabiyyin hizqiyah ta hanyar addu'ar annabinsu hizkilu yi addu'a sai Allah ya rayar da su na'am fa'ashu daharan don haka sai suka rayuwar wani tsayin zamani alayhim asrul mautu ga alamun mutuwa a tare da su la yalbasu na saubin illa ada kalkafani wasu marrafi asbadin haka duk tufafin da suka sa sai tufafin sai ya koma yadda ka san likafani na'am haka suka dinga yi na'am inna allaha la zu fadlin ala nasi ayyuka ubangiji ma'abocin fadala ne ga su mutane daga cikin fallar da shi ne wa minhu ihya wa hafala'i daga cikin sa akwai rayar da wayannan mutane wanda suka mutu saboda sababin wannan annoba walakin na aksaran nasi wa humul kuffar la yashkuruna sai dai cewa yoyon mutane su ne kafirai la yashkurun ba sa yaba wa ubangiji na'am wal qasr min zikra ha'ula'i tasji'ul mu'minina alal qitali wato manufa daga ambaton waɗannan jama'ar kanu banu isra'ila don a shajja a su muminai a kan wato yin jihadi nam wani za a dafa alaiki nam wakatulu fi sabilin layi don haka ku yaki fi sabilin layi a wajen ɗaukaka addinin ubangiji aidin ila idinihi wa alamun ku sani annan laha hakika ubangiji sami'ul da ahwalikum mai jin fadin ku ne alimun bi ahwalikum ko masani ne da halayen ku fa mujabikum kuma zai saka mu
man dalladhi yuqridu allaha qawlan hadanan fa yuqadiru lahu af'alan kathira wallahu yaqbidu wa yaqbidu
man zallazi yuqridu Allah qardan hasana bi infaqi malihi fi sabilillah wane ne zai zai bawa Allah rance ta hanyar ciyar da dukiyarsa fi sabilillah a cikin tafarkin ubangiji qardan hasana rance wanda yake mai kyau da an yimfika hu lillahi azza wa jalla ta hanyar ya ciyar da shi saboda Allah an ɗibi kalbin bisa daɗin ransa fayu ba ikuhu shi ma ubangiji kuma sai ya ninka masa fayu ba ikuhu lahu a za'afan kasira ubangiji ya rinka masa rubanye wanda yake mai yawa min asharin tun daga goma ila aksar min sab'i mi'ata haƙi zuwa wato mafi yawa daga ɗari bakwai kama sai a ci kamar yadda zai zo shine can da yake cewa yake cewa alhasanatu bi ashari amsalaha ila sab'i mi'ata dhifin ila ma sha Allah idan ka bawa Allah rance Allah zai ninka ma ya kai ku goma zuwa rubanya ɗari bakwai daga nan kuma haƙi zuwa yadda Allah ya so gwargwadon irin ihlasinka gwargwadon yadda ubangiji kuma zai ninka ma na'am shi yasa ka ga nan wajen sai kira wannan da cewa ranci yawa rance ne in ka in ka bada abu cikin fi sabilillahi to kamar ka ba wa ranci Allah ranci ne kaga nan kamar tanazzuli ne ai a haka a zahirin ba yadda za a yi ka ba wa Allah ranci a to koyo ba mulkin sa bane in ka bashi da can bibiya ba za ka zo ka ce za ka zo ka ce dole sai an baka ne wato tanazzuli ne da ubangiji yake yi ga bayinsa ta hanyar da yake muhaɗaba da su saboda yalwar rahamarsa yalwar baiwa ne wani wajen sai ga yana kiran su da bai yawa wani wajen haka za yana kiran sa ma'ana idan ka taimaka ka bayar fi sabilillahi to kamar ka bawa Allah ne ubangiji yana ne yana tara ma shi kuma idan ya tashi saboda karimi ne shi kuma ubangiji zai rubanya ma zai ninka ma zai ninka ma zai baka yawa shi a ciyarwa tana da tana da muhimmanci yawa miƙawa akwai alheri a ciki na'am wallahu yaqbidu wa yabsutu ayyum sukur rizqa amman yasha'u ibtila'an ubangiji shi yake rike arziki ga wanda ya so ibtila'an kawai don jarraba in Allah ya ga dama wani sai rike masa duk yadda zai duk yadda zai ba yadda zai Allah ya rike ga jarin ga komai ga hanyar amma abin ya yiwa wani gashi an yi karatun an yi karatun ga aikin ga komai amma kuma aikin ya ji samuwa duk hanyar da za a to ya gudu ya rike in ya rike ba yadda za a yi wayar suɗu ayi wa suɗu liman ya sha imtihana in ya ga dama kuma wani sai ya buɗa masa yana gida ma yana kunci samu yake bacci yake samu yake ya ki zuwa kasuwar samu yake shi ma kuma dan jarraba jarraba sai da haka shi wannan a ga zai ba Allah a cikin wannan abin da aka bashi shi kuma wancan da aka hana shi a ga zai yi hakuri to Allah kenan yawa yaqbidu wa yabsudu liman yasha'u ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama wannan biyin Allah ne shi sa in kaga kayi kai dai kayi gwargwadon yadda Allah ya hore maka in dan kasuwa ne in ma'aikaci ne ka je ka yi gogayya ka yi kasuwancinka don ka samu abin da ka zo ka rufa kanka a fili ka kuma abin da yake kanka na taimako da a tafarkin Allah yawwa ka je ka yi gwargwadon ikonka in ka samu kai ta gode wa Allah in ma kuma ka ga abin ya shi ma ka gode wa Allah akan haka yawwa to Allah ya mana fasadi dai Allah ya samu na budi albarkar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilayhi turja'un zuwa ga Allah ne kuke komawa fil akhirati alayra fa yujazikum bi a'malikum kuma sai saka muku da ayyukanku na'am alam tara ila al-mala'i min isra'ila min ba'di musa qalu
tara illa malaki min bani isra'ila min ba'da mautu musa yanzu sanin ka je kai ba zuwa jama'a daga cikin bani isra'ila min ba'da mautu musa bayan mutuwar annabi musa ai ila qissatihim zuwa qissasu wa habrihim da labarin su iz qalu lin nabiyyin lahum a yayin da suka fada ga annabinsu huwa shamwil na yin ba mu suyudi ya ce shi ne shamwilu iba aflana malikan suka ce ka tsayan mana da wani sarki nuqatil ma'ahu fi sabilillahi wanda za mu yaƙi tare da shi a cikin ɗaukaka addinin Allah yawa qalan nabiyyu lahu sai shi annabin nasu yace da su hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatulu yanzu kuna dab kuna dab da cewa idan aka wajabta muku yaƙi Allah tuqatulu kuma a ce ba za ku yaƙin ba qalu suka ce wa malana Allah nuqatila fi sabilillahi me zai sa ba za mu yaƙi a cikin ɗaukaka addinin Allah ba wa qad ukhrijna min diyarina haqiqa an fitar da mu daga cikin gidajenmu wa abna'ina da ayayenmu bisa biyin ta hanyar ribace su da aka yi wa qatlim da kuma kashe su wa qad fa'ala bihim zalika qaum jaluta mutanen jalutu su ne suka yi musu haka ai la mani alana minhu ma awjudu muktadihi ba abin da zai hana mu tare da samuwar abin da zai hukunta haka na'am qala ta'ala falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajabta musu yin yakin tawallaw anhu dan haka sai suka juya gabarin yin yaki kuma suka shiga cikin halin tsoro illa qalilan minhum sai kadan daga cikin su wa huwa alladhina abbaru an-nahara ma'a talut sune wannan wanda suka ketare wannan korama tare da talut kama sai a ci kamar yadda zai zo wallahu alimun bizzalimina ubangiji shine masani daga azzalimai
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لهم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يولد علينا المال قال إن الله قدير عليكم وزاده بسطة في العلم والجود والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
وقال lahum nabiyuhu annabinsu ya ce da su inna allaha karba asalakum ta malika haƙiƙa ubangiji ya aiko muku ma'ana ya tsayan muku da dalutu ya zamo sarki kare ku qalu anna yakuna lahul mulku alaina suka ce ta ya zai zama mai- ya zama sarki gare mu wa nanu ahqqu bil mulki minhu alhalun mu ne mafi cancanta da mulki da shi la'annahu laysa min sabtil mamlakati domin shi baya daga cikin jikoki na sarauta walan nubuwa haka shi baya daga cikin jikoki na annabawa baya daga cikin jikoki na annabawa an ce saboda shi bai zamo yana daga cikin zuriyar yahuza ba yahuza dan yakuba yawa haka na kuma bai zo yana daga cikin zuriyar lawi ba an ce yana daga cikin zuriyar bunyaminu wanda yake shi ne ƙaramu a cikin 'ya'yan annabi yaku ba an ce yana daga cikin zuriyarsa da suke ganin a inda za a tsaye musu da sarki wanda zai zama shugaba gare su sai dai zama daga cikin ko ya fito ta cikin lawi ko ta yahuza wato manya-manyan 'ya'yan annabi yaku suka ce walam yi wuta sa'atan min al-mali kuma gashi ba a bashi yalwa ta dukiya ba yastaqimi biha ala iqamatil mulki wanda da dukiyar nan zai tsaya akan wato gudanar da sha'anin mulki qalan nabiyyu lahum sai annabin yace da su inna allaha tsafahu ai ihtaruhu lizalika lizalika alaikum to ai ubangiji ne ya zabe shi ga wannan akan ku Allah ya zabe shi akan ku wa zadahu basatan ubangiji kuma ya yi masa dadi da sa'atan ayyalwa fil ilmi a cikin ilimi wal jismi da kuma sha'anin kira ta jiki wa kana alam bani isra'ila an ce shi shine duk a wannan lokacin duk bani isra'ila ya fi su sani wa kana alam bani isra'ila wa ajmalukum khulq khalqan kuma shi ne mafi kyawun su halkan wajen halitta na'am wallahu yuti mulkahu man yasha'u ubangiji yana bada mulkin sa ga wanda yaso aiki ta ahu la itirbaba alayhi ya bada mulki ga wanda yaso ba wanda zai bujira a kansa ba wanda ya sai masa tawawi Allah shi yake ba da shi ga wanda ya so wallahu wasi'un wasi'un fadlahu Allah mayalwacin falalarsa ne alimun bi man huwa ahlallahu shine masani da wanda yake ahali ga falalar tasa na'am
وقال لهم نبيهم فآية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة
نعم وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على آية على ملكه sai annabinsu ya ce da su shi hizkiru lokacin da suka nemi wata alama a kan shi mulkin wato ɗarutu ya ce ina ayatun mulkihi haƙiƙa alama ta cewa shi ta wannan sarautar tasa ayyati ya kuma tabutu shine wato asunduku wannan akwatun allati kana fi suwar al'anbiyayi wanda akwatun nan akwai suwaru kamar surori na annabawa a cikinsa anzalahu ala adama wanda ubangiji ya saukar da shi akan annaba adamu wasta marra ilayhin ya shuɗe zuwa gare shi gare su فغلبت هم الأمالقة عليه وأخوذوا وكانوا يستفتحون به على عدوهم wanda daga baya amalikawa ya zama kuma sun karɓi wannan akwatin haka ya dinga tafiya ya zamo su banu isra'ila a nan lokacin kamar suna neman taimako da wannan makati wannan akwatin akan makiyansu wa yuqaddimuna hu fil qitali shikenan in sun zo ko yaƙi suka zo suna gabatar da wannan akwatin a gabansu a cikin yaƙi wasu ku nuna ilayi suna nutsuwa zuwa ga wannan akwatin an ce wannan akwatin akwai kamar wato kamar kaya ne na annabawa a ciki har da kamar takalmin annabi musa a ciki daga baya to ya zama kamar suna yin tawassuli da wannan akwatin ne a cikin lamurkansu kamar na yaƙi to shine yace ayyati kuma tabutu shi wannan alamar mulkinsa wannan akwatin ya zo muku fihi sakinatun wanda akwai dumani na tullukulubikun akwai nutsuwa ga zuciyoyinku a cikinsa min rabbikun daga ubangijinku wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa ala haruna da kuma ragowa abinda annabi musa da annabi haruna suka bari ai tarakahuma ai suka basu wa hiya na ala musa wa asahu wa imamatu harun an ce akwai takalma biyu fatse na annabi Musa da kuma sandansa da kuma rawanin annabi Haruna nawa tahmiluhul malaika malaiku suna dauke da shi haka za su suna suna dauke da shi inna fi zalika hakika a cikin wannan da ayatul lakum lalle akwai aya gare ku ala mulki akan mulkin sa in kuntum mu'minina idan kun kasance ku mu'minai ne fahamana lil malaikatu bayna samai wal ardi wa yanzuruna ilayhi hatta wada'atu inda baluta an ce haka su gani uruku mala'iku sun ɗauko wannan akwatin suna gani har suka zo suka ajiye shi a gurin ɗalutu fa haka rubi mulki idan haka daga nan suka tabbatar cewa ɗalutu shi ne sarkinsu wata tsara u'idal jihadi suka yi gaggawa kuma tafiya jihadi tare da shi fahata da min shababiyim saba'ina alfan daga nan a cikin wato samarin su kuma ya zaɓi mutum dubu saba'in na falamma fasala فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلا غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين falamma fasala talutu bil junudi yayin da talutu haraji ya fita bil junudi da wannan rundunar min baitul maqdisi daga baitul maqdisi wa kana harran shadidan lokacin kuma ya kasance lokacin zafi ne mai tsanani wa talabu minhu al-ma'a suka nemi ruwa a tare da shi qala yace inna allaha mutalikum hakika ubangiji mai jarraba ku ne bi naharin da wata korama li zuhar li zuhiral mu'i'a minkum dan ya bayyanar da mai biyayya daga cikin ku wal afiya da kuma wanda yake mai sabo wa huwa bainal urdun wa falastin an ce shi wajen yana nan tsakanin urdun shine jordan kenan wa falastin da kuma falastin faman shariba minhu wanda ya sa minhu aimin ma'ihi daga ruwan wannan koramar falaisa minni ai min ataba'i baya daga cikin mabiyana kuma ga ga ga yadda ubangi ta ga kuma wata jaraba lokacin lokacin zafi ne wa man lam yad'amhu ay man lam yudhiqhu wanda kuma bai dandane shi ba fa innahu minniya wanda yana tare da ni illa man iktarafa gurbatan sai wanda yi kamfata kamfata biye bihi da hannunsa ai faktafa biha ya zama ya isi da wannan kamfatar walan yadu da alaiha bai wanda yi akanta ba fa innahu minni wanda yana tare da ni fa sharabu minhu dan haka sai suka sha daga wannan koramar lamma wafau lokacin da suka wajen ƙoramin bika saratin illa ƙalilan minhum sai doko kaɗan daga cikinsu faktasaru alal gurfati sai suka taƙaita a kan kamfatar suka wato suka taƙaita wato a kan ita kamfatar kwaɗaya an na haka fatun lishurbihim ita kuma wannan kamfatar haƙiƙa ta ishe su lishurbihim ga shan su wadda wabiyin da kuma dabbobinsu wa kanu salasa mi'a wa bid'an ashar rajulan sun kasance su su ɗari uku ne da tsirari kamar da ya tabbata a cikin hadisi cewa wanda suka halarci badar suna wato daidai da adadin wa'anda su ɗalutu ya ƙetare wannan da su suna ɗari uku da tsirari falon ma jawo yayin da ya ƙetara shi huwa shi wallazi na ma'amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi wa huwal lazina iktasaru alal gurbati sune wannan da suka takaita akan ita kamfatar qalu sai suka ce ayyal ladina sharubu wannan da suka sha la baqata lana wa talana al-yawm bijalutu junudi suka ce ai mu a yau ba mu da iko da jaluta da rundunarsa wanda za su je su yaƙi shi jalutun ne ai bi italihim ba mu da ikon yaƙarsu shi kenan suka sai suka ji tsoro walan yujawizuhu ba su ƙetare shi ba qala allazina yazunnuna ayyuqinuna annahum mulaqal mulaqullah sai wa'annan wanda suka tabbatar cewa su masu haduwa da ubangiji ne bil ba'si ta hanyar ubangiji zai tashe su hum allazina jawazuhu su ne wannan wanda suka ƙetare shi kam min fi'atin ai bi ma'ana kasirin da yawa min fi'atin jama'a kalilatan yar kadan galabar fi'atin kasiratan tarin jayi jama'a da yawa bi iznillah bi iradati ya da nufin ubangiji wallahi wallahu ma asabiri Allah yana tare da masu hakuri bil auni wan nasari alhamdulillah Thank you.